ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التفقه في الدين أليس كذلك؟ باب التفقه في الدين باب بيان نيمان إلمن فكه سنة الدين الفقه abin da ake cewa fiqhu shine fahimta to sai ya zamo istilahin malaman addini in aka ce alfiqh abin da ake nufi shine hukunce hukuncen shari'ar musulunci so ake cewa alfiqh kenan ko باب التفقه في الدين تمين ماذا يكون في هذا الباب هذا باب التفقه في الدين أو باب التفقه في الدين هذا محله أو هذا بيانه وإلا المبتدا باب التفق باب مبتدا كنا وهو مضاف التفقه مضاف إليه في الدين جار والمجرور كل مبتدا إذا لم يكن له خبر الكلام غير كامل أليس كذلك؟ الجملة تكون كاملة إذا وجد المبتدا والخبر أليس كذلك طيب نقدر باب التفقه في الدين إذا هو سيكتي باب التفقه في الدين سيمي لمن أراد الله به خيرا لا يكون خبر لمبتدا قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين محل شاهد واضح له ليتفقهوا في الدين زيسكوي إلمن الدين قال ابن عباس abdullahi dan abbas yace habarul umma imamul mufassirina yace kunu rabbaniyina ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين أي كونوا علماء فقهاء فسر ابن عباس كنا كونوا ربانيين أي كونوا علماء فقهاء كزموا ما لم مسنا الدين وقيل أكتي سمي العلماء ربانيين أنت أن أنبتي ما لم أكتي ربانيين لأنهم يربون العلم أي يقومون به لأنهم يربون العلم أي يقومون به أليس كذلك؟ يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له واضح؟ هل يحتاج إلى زيادة بيان؟ لا يحتاج أليس كذلك؟ وقيل أكتي summu arrabbaniyina an ce musu ana ana ambatan su da rabbaniyina ne li'annahum yarubbuna almutaallimina bi sigharil ulumi qabla kibariha li'annahum yarubbuna almutaallimina suna tarbiyyantar da dalibai bi sigharil ulumi qabla kibariha ma ba na bi sigharil ulumi qabla kibariha mataki na farko a koya ana tarbiyyantar da almajirai ne ɗalibai ne yadda ake tafiya a cikin ilimi ba ana zuwa ne ilimi ya zama hayaniya yanzu an tashi kan tafarkin ilmantar da almajirai matsala ta zama rigima da ko sai a rudar da su wannan ya ce kaza kamar shi ne wannan ya ce kaza kamar shi ne wannan to sai aka bari almajirai suka kasa fahimtar mai ina manufa ina ina aka nufa ina aka dosa to shikenan tunda matsala ta zama haka kowa sai zai na kare malamin shi kowa ya kare malamin shi amma ladabin ilimin ilimi babu kowane bangare kowane bangare eh ladabin ilimin ilimi babu kenan ko to shi yasa da'iman sai kaga abubuwan suna ta wahala in ba ka banka nemi in kai karatu kadan Allah ya sa maka albarka a ciki shikenan baya bukatar hayaniya da yawa baya bukatar hayaniya ilimi ba hayaniya ba ne ko? kabla kibari ha kafin manya-manyan ilimi mutum bai san kaza ba bai san kaza ba sai je ɗauko babban littafi yana karanta matsalolin da suka fi karfin fahimtar shi sai ya fahimci kuskure sai ya zo ya karantar da kuskure sai ya tada hayaniya waziratul ba haka bane ba waziratul alif wa nun lil mubalaghati fi nisba kama yuqalu lihyani hadhihi mas'ala arabiyya wa qila ar-rabbaniyuna aka ce kuma abinda yasa ake ce musu ar-rabbaniyun al-ulama'u bil halal wal haram malaman da suka san halal da haram وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم إني جاعلك للناس إماما يقتدى بهداك وبسنتك إيه. إني جاعلك للناس إماما إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين ثم سفسر شسكتي يقتدى أنا كوي بهداك لشريك وسنتك لسنرك وقال مالك إمام مالك يتي الحكمة الفقه في الدين أبن أكي تما حكمة شيني سنة الدين وقال يتي العلم الحكمة ونور يهدي يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل ilimi hikima ce da haske da Allah yake shira ba da shi yake ba wanda ya ga dama ba wai yawan littafai da yawan matsaloli da yawan hayaniya a a a ba ne ba wannan ba ne ba haske ne Allah ya kisa mutum ko karatun kaɗan ne sai ga yana ta amfani wannan kuka je a dai a ɗebo littafai da yawa ga sunan ana karanta matsalolin da yake su ba sa iya fahimtar shi to kuma suna ganin kamar sun fahimta in ka karanta kuskure sai ka fahimci kuskure sai ka je ka karantar da mai daidai kuskure an fahimta ana tuni da kisan tomar hakim ko? tomar hakim ana tuni da shi wani likita ne ƙwararren likita to da rubutu duka littafai duka rubutu ba digo ba wasali da, da, fasaha suke fahimta kuma da ya ɗauki balarabe da ya ɗauka karantawa yake ba digo ba wasali amma kuma ana karantawa to sai zai ga manyan likitoci sun ce suka rubuta alhabbatu sauda mu yanzu mun fassara muka ce alhabbatu ba ba ba ya ba nun ba ta ba komai haka abin abi alhab abinda su suke nufi shine alhabbatu sauda'u shifa'un li kulli da'i habbatu sauda waraka ne ga dukkan cuta to da yazo zai karanta ko dai alhabbatu sauda ko aljannatu ko alhayya sai ce alhayyatu sauda'u shifa'un li kulli da'in to haka ya karanta kuma ya yakini cewa haka al'amarin yake to me zai yi sai je samu alhayyatu sauda wanda yake tafi komai tafi komai dafi sai ya magani ya sha sai ya mutu to sai wannan ya zama ana buga misali da shi karin magana a kasashen larabawa kada ka zamo kamar tomar hakim to shi yasa imamu su yi ta ce fannahau واللغات حق من طلب وخذ من الرجال لا من الكتب كجي أكرنتر دكي ko ka karanta a yi ma gyara kada ka je kana karanta da kanka in ka karanta kuskure kuskure da ka karanta din fahimtar ka sai ya fahimci kuskure in ka je za ka karanta shi ba ka karanta da kuskure to hayaniya ta tashi ke an fahimta wa laysa bi kasratil masaili ba wai yawan littafai da matsaloli da tada matsaloli da rigima da fitina da hayaniya a abu haka bane haka imamu malik yace an fahimta قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد ابن أفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال هميد ابن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول يتي ناجي معاوية هنا خطبة سينا تشيوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدر تشيوا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا duk wanda Allah ke nufin alkhairi game da shi yufaqihuhu fi dini shi sanar da shi addini wa inna ma ana qasimun haka manzo Allah ce to innama innama adatu hasrin wa huwa isbatul hukmi fil madhkuri wa nafyu amma adahu inna ma kafu wal makfuf inna da ma tazo shi ta hana shi aikin inna ko inna ma shi da suka hadu biyu sai suka zamo adatu hasrin والحصر ينقسم إلى حصر حقيقي وإلى حصر مجازي وينقسم إلى حصر قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة أليس كذلك في علم بلاغة إنما أنا قاسم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيني كوي مي ربا واني والله يعطي الله شيكي بايروا إن الله يباك زربا مباك إن الله بباك بباك إن زي لكي إنما أنا قاسم صلى الله عليه وسلم والله يعطي سألنا سيما الله صلى الله عليه وسلم يتشيك بدا تشيوا ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ولن تزال لن حرف نفي ونصب واستقبال لن لنفي الاستقبال مستقبل أليس كذلك كما أن لم لما مضى أليس كذلك لن تزال هذه الأمة wannan al'umma da ake ganin ta ba za ta tabgucewa ba har abada ƙa'imatan ala amirillahi duk abin da za a yi duniya za ka samu ‘yansu su suna kare addinin Allah suna kare akida za su samu ci da sha ko ba za su samu ba abinda Allah ya dora musu su kuma ya da addinin Allah a so su ko a ki su a ba su ko a hana su ba abinda zai hana ba abinda zai hana su yin wannan su kuma haka Allah ya yi su saboda Allah madaukakin sarki haka ya raba bayansa da an wayi gari wannan zai kama hanya za shi kasuwanci wannan zai kama hanya za shi aikin office wannan zai kama hanya za shi wurin noma wannan za shi kaza wannan kuma shi ma za shi makaranta ya karantar da mutane ba yadda za a yi rayuwar haka za ta tafi haka Allah ya yarba ma kowa yana yi shi ne Allah ce wannan al'umma ba za ta gushe ba har abada qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum kaja layi kasan wannan kaji la yadurruhum man khalafahum duk duniya su hadu su ce sun za su ja da su ba za su taba iya hanawa ba hatta ya atiya amurullahi har al'amarin Allah ya zo tashin alkiyama ya zo lokacin duk abin da ake gani din nan duk abin da turawa suke yi shine ak-47 da me nukiliya da me da menene da me da nukiliya da ak-47 ya aka ce iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza biharu iza sama'un fatarat wa iza إذا أك... دوا الندكة يقول الإنسان يومئذ أين المفر duk duniya da ka sani har nukiliya da kanta ita kanta narkewa za ta yau matu baddalul ardu ghairan ardu was samawati wa barazu lillahi wahidul duk abin da suke suna bata lokacin su ne ba za su iya taba iya hana addinin Allah ba don haka Allah madaukakin sarki yayi alkawari yanzu Allah ya halicci halittarsa ya saukar da addini kuma ya ba wani mahaluki nashi dama ya zo ya ci shi da yaki hankali ma zai dauki wannan hankali ba zai taba daukan wannan ba har abada haka Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli an fahimta abinda Allah ya faɗa ke ya ce walau kare halkafiruna haka ko kafirai ba sa so sun kisun in sun kisun so addinin Allah shi ne ke da ɗaukaka ba za a taba samun su ce ba addini ba tun da suke haka abinda suke haka kenan addinin Allah kuma addinin Allah yana tafiya har gidajensu yanzu kasashensu yanzu addinin Allah yake shiga da bindiga yake shiga da takobi yake shiga da me yake shiga suna takurawa suna matsantawa suna da abinda ba su yi shi mutum ya je ya gaji sai ce ya karbi musulunci da wa ya tilasta mishi ba wanda ya tilasta mishi ya gaji da abubuwan na hayaniyan da ake ciki sai ce ya karbi musulunci yana karba musulunci shikenan kuma gadan gadan tunda shi ma dan kasan ne dan kasan amerika ne dan kasan ingila ne dan kasan wane ne dokar kasan za ta kare shi dole dole dokar kasar za ta kare shi ba wanda ya sai ya hana shi saboda ya shi kenan ya shiga addinin musulunci an fahimta shi yasa ba abin da za su yi su hana addinin Allah alhaka Allah ya ce walan tazala ta'ifatun min ummati hazil umma qa'imatan ala amri Allah kada ka ce to mu muna yi an uzure mu an hana mu ai menene alkhairi ne Allah ya so da kai wa'ansu suna nan ba sa yin kuma suna fadawa cikin abubuwan da kai kai ba Allah bai sa wannan zai same ka ba su tara kuɗi ya kare a kama akan duk abubuwan da suke faruwa yana faruwa da su sannan ba kare addinin Allah suke ba abinda suke karewa din siyasa su ce ko kasuwanci su ko menene su zo su rasa kanshi kai adadin shekarun da zaka yi ka zo ka sauka kuma ka zama kaman banza kaman ba kowa ba to me kenan kai ba abin da kai to kai da Allah ya kaddara kana rike da addini kana cikin waɗanda ke taimakawa ana yadawa ka gode ma Allah kada ka ce mun gaji mun sha ka ce muna gode ma Allah da ya sa muka zamo masu riko da addininsa masu yada addininsa albarka ne alheri ne Allah ya so da kai ba wai kada ka yi ma Allah gori kada ka yi ma Allah gori ka gode ma Allah da ya saka ka cikin waɗannan mutanen yasa aikinka shine ka yi addinin Allah ka kare addinin Allah ka kalli duk wanda ba su damu da addinin Allah ba me suke karewa siyasarsu dukiyarsu kasuwancinsu menene da menene karshe me ake ake karewa hatta ya tiya amurullahi hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an harmalata ibn yahya an ibn wahab ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان ابن حرب أو أبو عبد الرحمن القرشي الأموي مات سنة الستين واسم أبي سفيان صخر in ka ga abu sufiyana sun kai ɗari sun kai kana neman ka san wannan to gashi nan an nuna maka ya za a yi ka bambanta kaman kaza da kaza da kaza wani abu sufiyana wani abu sufiyana wani abu sufiyana sai ya ce maka معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان ابن حرب أبو عبد الرحمن القرشي قرشي كاغا يا كارا مكا أبو عبد الرحمن القرشي الأموي ga lokacin da ya mutu ga isma bisu to shi ga ka shikenan ka ka samu abin da kake so kenan ba za ka rude ba an fahimta قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن التيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشم الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعد ابن سعيد ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا yufaqihuhu fi din duk wanda Allah yake nufin alkhairi da shi yana sa mishi fahimtar addini ne shi yasa ya fahimce Allah ya fahimtar da shi addini me ke nufi me ke wannan yake nunawa duk hayaniyar rayuwar da ake duniyar nan in ba addini ka kare ba aikin banza kake kana bata lokacin kai may yuridillahu bihi khairan yasa ya zama mai mulki mai kuɗi mai kaza kaza yufaqihu fi din Umar ibn Abdulaziz an yi mulki ai kaza kaza amma yufaqihu fi din da me suke alfakari alfiqhu fi din an fahimta هذا حديث صحيح واتفق على إخراجه من رواية معاوية أليس كذلك؟ قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وحول السند وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي تجدون الناس معادنا جمع معدن معدن al'uwa kinaya anil asali za ka samu mutane asali asali asali asali ne kowa da asalinsa kowa da gidansu kowa da dangantakarsu kowa da darajarsu fakhiyaruhum fil jahiliya zababbunsu a cikin maguzanci jahiliya khiyaruhum fil islam idza faquhu su ne zababbunsu a cikin musulunci da sharaɗin me idza faquhu in suka fahimci addini ma'ana lokacin maguzanci sai sayyidina umar kowa ya san shi ba ya shakkan kowa kowa ba ya shakkan shi da ya zo ya musulunta kuma sai ya fahimci me addini fa khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faquhu amma in lokacin maguzanci lokacin kaza kaza suna da daraja suna da kaza kaza aka zo aka shiga addini ba su fahimci addini ba darajar ta sauka kenan babu ita an fahimta أين محل الشاهد في إذا فقهوا فقهوا أو فقهوا فقهوا كشي فقهوا يا كما تأمانا فقهوا ba haka bane ba to me ce hujjanka aka هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من ترك عن أبي هريرة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هارون قال kunna nadkhulu ala abi sa'id al-khudri suka ce muna zuwa wajen sayyidina abu sa'id al-khudri ziyara kenan ko fa yaqulu sai ce mana marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la alai maraba da wasiya manzon Allah yayi wasiya a kula da ku a girmama ku a mutunta ku inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana fa qala yace manzon Allah ya muna hadisi sai ce innahu sayatikum qaumun min al-afaqi yatafaqqahuna mutane za su zo daga wajeje garuruwa za su zo daga kasashe suna neman sanin addini fastausu bihim khaira ku kula da su ku yi musu alkhairi ku yi musu nagarta ku mutunta su wa abu harun al-abdi ismuhu umaratu ibn juwayn kana shubatu yudha'ifuhu rawa anhu ibn aunin wa ghayruhu قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo misali mai ban mamaki mai daɗi mai kyau ma'ana addinin musulunci sai manzo Allah ya kasa shi masu waɗanda ake karantarwa su gida uku ya ce wannan ya karbi addini yurin dausayi ne ya kamanta shi da ruwan sama da ruwan sama ya sauka wajen yana shan ruwa yana dausayi sai cirar da tsirrai abubuwa masu amfani kaga ya sha ya sha da tsirrai da kasa kuma an samu tsirrai an samu abinci an samu komai to na biyu kuma shi dutse ne ba zai sha a kasa ba amma zai tara ruwan mutane su sha a shayar da dabbobi a dai ba a je a shayar da lambu da gonaki ya yi amfani ko bai amfani ba da shi da na farko wanne ne ya fi amfani na farko ya fi amfani to na ukun shi ne manzon Allah ce ruwa ne zai zo ya kwarare ya tafi ba a sha ba ba a tsirar da tsirrai ba ba a tara ba balle da zuwa ya zuba sai ya tafiyarsa ba abin da ya samu a ciki to karshe shi ne hasararre kenan an fahimta? ƙala matsalu ma ba asanin bihi min alhuda wal ilmi misalin abin da Allah ya da shi na shirya da ilimi ka matsalil ghaisil kasir kaman ruwa ne mai yawa asaba ardan fakana minha suqbatun qabilatil ma'a فأنبتت الكلأ والعشب الكثير أم فهمت؟ وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس نبي كينا فشربوا wasaqaw wa zara'u an samu amfani ko ba a samu ba an samu wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadhalika mathalu man faqiha وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم يسن وعلم يسنر ومثل من لم يرفع بذلك رأسا وتنكن ما وند بي دوكي كومي با اتشكي كينا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الله يكيي هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي عامر الأشعري عن أبي أسامة عماد ابن أسامة قال وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأن رواية بنت تفرأكين وقوله فكانت منها ثقبة فالثقبة مستنقع الماء من الجبال والصخور نفتر الرواة كان دوسي عند زائر زي سوكا سي أبن شا كسات شا sa'an nan sai tsirrai da komai sai ya fito duk mana ƙarshen amfani kenan wa jam'uha thuqbanun wa huwa thaqbu thaqbu aidan qala abdullahi ma shabbahtu ma ghabara min ad-dunya illa bi thaqabin dhahaba safuhu wa baqi wa baqiya qadaruhu wa yurwa fa kanat minha naqiyatun wa qawluhu wa kanat minha ajadibu ina ma'anan wannan wal ajadibu silabul ardi lati tumsikul ma'a marmarar dutse da ruwa zai iya zama a wajen fala yusri'u ilaihi nudub ba zai ruwan ba zai tafi ba wa qala al-asma'i al-ajadibu min al-ardi ma lam tumbid al-kala'a fa hiya jarda'u barizatun la yasruha an-nabatu ويروي بعضهم وكانت منهم إخاذات أمسكت الماء والإخاذات الغدران التي تأخذ ماء السماء فتمسكه على السارية وهي المساكات والتناهي والتناهي الواحدة والتناهي الواحدة إخاذة ومساكة وتنهية وهي الإخاذ أيضا وجمعه أخذ عندك تكررها قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر منذ الله يسا مثال مالمي كما روان سمني ومثل قلوب الناس فيها كمثل الأرض مثال زكاة متاني كما أتكين إلمي دا كرنتر دا منين دا منين كمثل الأرض في قبول الماء مثال كتن كتن كساني وجن كربان روا دا ركي روا wata kasan ta karba ta sha ta yana so ta ba kasa kasa ta ta tsirar da tsirrai an samu amfani kenan uku kenan ko fashabbaha man tahammala al-ilma wal hadisa sai kamanta wanda ya karbi ilimi wa tafaqqaha fihi bil ardi tayyiba yani ya fahimci addini a ciki sai manzo Allah ya kamanta shi da kaman al ardi tayyiba an fahimta asaba al mataru fatumbitu akai ruwan sama ya sauka a wajen sai su cirar da sai aka samu tsirrai sun fito wanta fa'a biha nasu wa shabbaha man tahammalahu wa lam yatafaqqa ya kamanta wanda ya dauki ilimin bai koyi ilimi bai fikihu ba bil ardi sulba da kasa inda ruwan zai zuba ba za ta sha ba amma ta rike ruwan wai za zo su sha su shayar su ba dabbobin su allati la tumliku walakinha tumsikul ma'a fayakhudhuhu an-nasu wayan tafi'una bihi wannan mutane za su tarar da ruwa su ne ba su sha su shayar da dabbobin su su shayar da su a gonakin su amma shi da ya tarar ruwa dutse da bai sha ba wa shabbaha man lam yafham sai aka kamanta wanda bai fahimci abin da ake faɗa ba abin da ake karantarwa ba wa lam yahmil bilqi wa lam yahmil bilqi'an allati la tumbitu shi kamanta shi da inda kwari inda ake zuwa ruwa ke zuba ba amfanin da za a yi shi bai sha ba bai rike mutane sun shi ruwan ya tafi a banza wala tumsikul ma'a fa huwa allazi la khayra fihi qala shaykh al-imam al-ulum ash-shar'iyya qisman yace ilimin shari'a ya kasu kashe biyu ilmul usul wa ilmul furu ma'ana ilmin usul aqida kenan tauhidi wa ilmul furu ilmin fiqh kenan ana ji amma ilmul usul kaga ilmin usuli aqida tauhidi wa huwa ma'rifatu Allah subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyya shine sanin Allah madaukin sarki da kadai ta kanshi wasifati da sifofin Allah madaukin sarki tsarkaka wa tasdiqur rusuli da gaskata manzannai fa'ala kulli mukallafin ma'rifatuhu wannan ba a yafe ma kowa ba kowa duk mukallafi wajibi da akan je san wannan wala yasu fihi taqlidu li zuhuri ayatihi taklidanci ciki baya baya ba shi da amfani ko cikin littafi malikai ne imanul muqallidi sun ce lam yakhlu min tardidi imanul muqallidi qalu lam yakhlu min tardidi akwai taraddudi a ciki kuma abu ne ake so a tsayawa ɗaya babu shakka a ciki yasa aka ce imanul muqallidi lam yakhlu min tardidi babu wani taklidi a cikin a cikin ilimin aqida saboda me saboda Allah ya kawo shi ya ya ya kawo shi cikin sauki fala kul ma'rifatu wa la yasaw fi taqlidu li zuhuri ayatihi saboda ayoyin da suke ciki bayyanannu ne ba su da duhu a cikin su wa wuduhi dilalati qala Allah ta'ala yace Allah madaukin sarki yace fa'alam ka sani annahu la ilaha illa Allah cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah wa qala Allah ta'ala yace Allah madaukin sarki yace sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu ayoyinmu wal ayatu hiya al alama tanqasimu ila ayatil maqru'a والآيات الكونية والآيات القرآنية أفهم؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أتكين كاوننس حتى يتبين لهم أنه الحق har sai ya bayyana musu cewa shi gaskiya ne yasa wannan kowa zai iya sanin shi ba sai ya je makaranta ya sha wahala ba saboda Allah ya fita ya kawo ayoyin da ke nuna kaɗaitakan Allah maɗaukakin sarki an fahimta? akwai wasu abubuwa ba sai an je makaranta ba ko ana iya gane su tun ana kankani yaro kankani da aka haifo shi yanzu da yunwa ta kama shi mai yake matsalalabe nono da ya kama sai mai to sai je diploma ko nc ya koya eh sai da je diploma ko nc zai kalla yaro kan dan karami dan shekara biyu uku ya zo ya tarar da uwarsa ko uwarsa na zaune kan kujera shi ma yana so ya zauna kan wannan kujerar sai yaya eh sai me ya ga ana zaune kan kujera shi ma yana so ya zauna kan kujera ya aka yi san cewa mana mutum biyu ba za su zama kan kujera ɗaya ba shi ta ku yana so ya tura wannan don shi ya zauna ba haka bane ba yaro kankan kan ya zo ya ga abu sama ya aka yi san cewa tsawon shi bai kai bari ya hau kan gujerar nan wa ya fada mishi makaranta aka koya mishi akwai abubuwan da haka suke ɗabi'an mutum ya san su ba sai an fada masa ba an fahimta haka ne ko ba haka ba sa'an nan ba yara ba manya kuma kowa akwai matsaloli da suke haka suke haka kai ma ka gada baka san dalilin su ba baka san yadda suke ba amma ka yarda da haka ba haka bane ba misali in ka zo ka kunna kendar ko ka kunna a cibalbal ko ka kunna fitilan kwai menene ka gama karatun da za ka yi sai ka gama sai ka daga kwan sai ka yi mai a hure don yi mai don ya mutu in aka sa yayi kuma aka kunna yana hayaki sha don ya mutu shi ma don me don ya kama to ya aka yi ya aka yi zama haka ya ba da ma'ana biyu ko in aka yi sanyi ya yi sanyi ka tashi da asuba hannunka kamar ya shi kai don ya yi mai don ya yi dimi in ka ɗaya shayi mai zafi ko kunu mai zafi shi ma da ya yi mai to ya aka yi haka ya aka yi haka haka al'amarin yake waye koya maka waye karantar da kai a wace jami'a kuma ka yarda da haka baka san haka al'ad baka san yaya aka yi ba amma ka tafi ka tafi haka tabi'an dan adam in kana da kuɗin ka a jihu naira dubu naira dubu ashirin ko goma kaje zaka saya kana cirewa ga sababbi ga tsofaffi wanda kake so ka rabu da su sababbin sai ka yi tabi'a ta ce ni ka ne tabi'a ka ce ni ka ne kowa to ya aka yi haka eh ya aka yi haka sabon kudi da tsohon kudi ba darajar su ba ɗaya ba ne to me yasa ka fi son ka ɓoye sabon ka kashi tsoho ya tsohon ba su me yasa baka yar ba ba a son shi ne suka ce mace tana aiki da almuru dab da magaruba ido yayi zafi ido yayi ja ta da karta makara sai dan ta ya shigo an dake shi yana kuka waye maka haka sai kira suna wani makocin su shekara 20 ba ba 20 sai ta kashe wutan ta je me dambe ba haka bane ba wannan dan da yazo an dake shi gaji gashi yana me waye maka haka sai ce kawo ne yayi me haka sai ta kashe wuta ta je ta yaya an gode me yasa ɗa'an da ke shiya da ku an kekece masa riguna yaya can za ta da niyyar fada nan tana zuwa ta durkusa yaya an gode eh kun ji abin da ya ce wai me la ta zalu ta'ifatun min ummati هذه الأمة لا يضرهم معنى دي إند أكا كيد لالاتي أكوينا أنا أكوينا الله أكوينا قري دي إند أكا كيد لالاتي أكوي وإنس سوبا سمى أنا لالاتي an fahimta ko ka ce lalacin ya fi yawa ko bai fi yawa ba ba ka da hujjin da za ka yi hukunci kowa ya zamo haka nan tun ba kawai yanzu me muka karanta me muka karanta yanzu daga manzo Allah to ba haka gaba ba ma'ana har abada akwai na kwarai fa ba za a taba zama ba lokacin da za a zauna ba na kwarai lokaci ɗaya ne ƙarshen rayuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah ba za a tashi alkiyama ba sai an waye gari doron kasa duk ba wanda zai ce la ilaha illa Allah to ya za a yi ina kuke ina muke ina kowa sai manzo Allah ce in lokacin ya kai sai Allah ya aiko wata iska mai sanyi sanyanyar iska sai ta zo ta ɗauke ɗan dukkan momi su suwa za su saura manzo Allah ce luka ubin luka lalatacce ɗan lalatacce ɗan iska ɗan ɗan iska haka manzo Allah ce sai ce alaihim ta kumul kiyama a kansu za a yi tashin alkiyama an fahimta eh wa amma wa amma mun gaba da tauhidi kenan saboda Allah mun ga ayatu ayat kauniya sama da kasa da ruwa da iska da hadari da dare da mene da menene kowa ya ga wannan kowa ya ga wannan ya san Allah kadai wannan banda Allah ba wanda zai yi wannan kuma wanda yayi wannan ɗaya ne in ba haka ba ai da ba za su zo akan wannan tsarin ba an fahimta wa amma ilmul furu' ilimi kuma na sanin addini wa huwa ilmul fiqh wa ma'rifatu ahkamid dini da sanin hukunce hukuncen addini fayanqasimu ila fardi ainin wa fardi kifaya shi kuma ya kasu kashi biyu fardu ainin da fardu kifaya fardu ainin shine kowa wajibi ne ya san wannan wa fardu kifaya da kuma farilla kifaya in wa'ansu suka koya sun ya wadatar ba lallai sai kowa ya koya ba أما فرض العين فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم abin da ke fardu aini shine kowa duk baligi ya kamata ya san yadda ake tsarki yadda ake alwala yadda ake sallah yadda ake azumi fa ala kulli mukallafin ma'rifatuhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن كان في سنده ضعف إلا أن بعض العلماء يرى أنه حسن إمام السيوطي قال إنه جمع له خمسين طريقا وحكمت بصحته لغيره ولم أصحح حديثا لم أثبت لتصحيحه سواه هل فهمت؟ وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها yace haka duk ibadan da aka ce kowa sai ya yi wani ba zai ɗauke ma wani ba to kowa ya kamata ya san yadda zai yi wannan ibadan wa mislu ilmin zakka kaman me kaman sanin ilimin zakka mai kuɗi dole ya san ilimin zakka yana da kuɗi lokacin fitar da zakka zai yi malam ina da kaza ya zai fitar da zakka ba ya je yana neman ilimin ba kenan ko ya fitar da kai malam na yi passport bana zan je aikin hajji ya zan yi a ce ifradi da batuyi kirani in ka je kaza kaza kaza ba haka bane ba malam nayi kaza kaza malam kaza kaza zan yi aure ya ake malam to wannan lokaci na kai sai ka koyi da za ka yi ko in kana lahu malun wa ilmu haji in wajaba alaihi wa amma fardu kifa fardul kifaya amma farillan da yake in wa'ansu suka yi sun dauke ma wa'ansu fa huwa an ya ta'allama ma ya bulugu bihi rutbatal ijtihadi mutane su zo su bar taraf taraf ilimi abinda ake son ku koya wa mutane abubuwa sai kuka je kuna ɗaukar su kuna ɗora a cikin abinda zai je koyi don ya zamo mai ijtihadi wa darajatul futiya ya zama mai fatawa fa idza qa'ada ahlu baladin an ta'lumihi asaw jami'an in aka samu gari baki daya kaman Kano ba malamin fatawa ba malamin menene da menene fatawa da menene ijtin fatawa masu wanda za to ijtihadi matsalolin da suke faruwa a yanzu ya kamata ku ilmantar da almajiranku matsaloli sun kasu kashi biyu matsaloli mansusun alaiha mujtahadun fiha wannan matsalar nassi ne yace ga yadda za a yi ga yadda za a yi wannan kuma matsalar malaman duk da suka yi maganganu ijtihadi ne ijtihadiyat an fahimta to in matsala ta zama mansusun alaiha ne ba wanda ya isa ya saba ma wannan matsala amma matsala ta zo ijtihadi ne malaman da ka yadda da su suka faɗa shi ma ijtihadi ne malaman da ya yadda da su suka faɗa naka bai fi nasa muhimmanci ba nasa bai fi naka muhimmanci ba to shi sashe Usman na hudu ce ai ba a yi ma mutum ba a yi ma mutum tsawa ko faɗa akan matsala ijtihadiyya in sai matsala mujma'un alaiha matsalan da aka yi ijma'i akai mutum ya saba shi a yi ta akan shi amma matsala ijtihadiyya ba za a in kaga yana yi ya ɗauki maganar wasu malamai ne ya yi aiki kamar yadda kai ma inda kake ganin daidai ɗin nan maganar wasu malamai ne ba nassi ba ne an fahimta to shi yasa sai ga ana ta ɗimama yanayi ana ta ɗimama yanayi malami da kake ake kana gida a biyo ka da tambaya ma sai ka ga dama amma da yanzu yanzu malami shi ya fito cikin youtube cikin facebook sai mai ya faɗa wannan kuma ya fito ya faɗa an rudar da mutane kenan yanzu an fita kan tsarin ilmantar da mutane ana kara musu rudani kuma kowa yazo yana magana sai ta magana kaman shine Imam Malik wannan yazo yana magana kaman shine Imam Malik wannan yazo yana magana kaman shine Abdurrahman ibn Qasim wannan yazo yana magana kaman to in aka binciki mas'alan sai a ga cewa ai mas'ala ce ijtihadi malamai suka yi tunda ijtihadi malamai suka yi ba yadda za a yi a ce matsala ijtihadiyya ce kuma su dace a kai wannan yana gani kaza ya fahimci kaza wannan yana gani kaza ya fahimci kaza an fahimta to sai ga an hutashe da al'umma abinda ake so a koya musu za mu zo mu ci insha Allah fa idza qama wahid minhum bi ta'allum bi ta'allumihi fa ta'allamahu sakata al-fardu an al-akharina wa alaihim taqliduhu fi ma ya'innu lahum min alhawadisi sai su koyi da shi a cikin abin da yake faruwa qala allah ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna wai me kenan mana wannan ayan alqur'ani ce allah ne ya ce maka fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna wai me kenan ku tambayi malamai in ba ku sani ba sai aka waye gari malaman garin su duka farko an ce tambayi malamai mana ya ce tambayi malami sai aka waye gari malaman garin su duka ga fatawar da suke bayarwa sai ya ɗauka yana aiki da shi ko kai ka san wannan fatawar kuskure ne sai ka ce zai shiga wuta sai ka ce ya kafirce abinda aka ce yayi ya je yayi ko bai yi ba duk malamin da ya kamata a tambaye shi a garin abinda zai faɗa kenan to ina zai iya san cewa wannan kuskure ne sawa amma da mai son zuciya yi ko shi ma ya fahimci kuskure ne ko menene shi dai ya ce Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna a kauyen mu ko garin mu ko unguwa ba wanda ba wanda ya cancanci a tambaye shi sai wani sai malam wani sai malam wani sai dukkan su kuma kowa aka je aka tambaye shi ga abin da yake faɗa yaya almajiri ko mutum zai iya san cewa kuskure ne eh sai ya dauka yana yi sai kai ka zo ka gano akwai kuskure a ciki sai ka ce ya kafirce sai ka zuga Allah ka ce isa shi wuta wa ya ce ya je ya tambaya ya je ya tambaya abinda aka faɗa mishi kenan me ya laifin shi da a ce wajen tambayin ya bi son zuciya ne ga waɗanda suka sani ya bar su ya je tambayi waɗanda yake so to shine amma iya garin duk malaman da aka amince da su abinda suke faɗa kenan a to wannan bawan Allah za a tausaya za a karbi uzurin shi ko ba za a karbi uzurin shi ba in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba qala sufyanu thauri kuji abinda sufyanu thauri yace amma al-ilmu indana ar-rukhas an thiqat ilimi a wajen mu shine ka samu mutane sassauci amma wajen manyan malamai fa ba son zuciya ba amma tashdid fa kullu insanin yuhsinuhu tsanantawa da tsanani kowa ya iya kowa ya sani kowa ya iya yanzu kowa zai yanzu ko zaka ga ta tashi mutum ya shi ko ya zo cikin YouTube sai je yana fada yana fada yana kamar shi ne Abdullahi da Umar kamar shi ne Ibn Abbas kamar shi ne da menene da menene me haka ya za a yi mutane su fahimci inda aka sa gaba ba za ta yiwuwa ba to sai ku kana fitowa kana yi sai wani kuma ya fito ya ma raddi to daga wannan lokacin da kai da shi duka kun tashi kan hanya duk abin da za ka fada kana yi ne don ka kare mi shi ma duk abin da zai zo ya fada yana yi ne don ya kare mi to an sauka kan turba ma'ana an kada sun ka samu mutane sassauci ka je manyan malamai abin da suka fada shi ka samu shi kenan ibzufiyanu sauri ce amma ilmu indana ar-rukhas an istiqat أما التشديد فكل إنسان يحسنه وأنهم زدتك كنا من يمال ما قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين ابن محمد ابن محمد الحدادي في سنة أربع وثمانين وثلاثة har lokacin da ya rawaito wannan abin shi ya fada wata shekara kenan saboda kiyaye darajar ilimi amma mutane su suna ta wasanni da suna ta wasanni suna ta wasanni saboda matsala kaza saboda matsala kaza saboda imam al-bukhari ya rawaito hadisin da ya yabi na nafa aisha ya yi hadisin da ya sayi na to shi kenan ya za ka yi matukan wannan hadisin na nan ai ba yadda za a yi abu to sai sa bar a cire imam al-bukhari da littafin shi duk a jefar da su a fitar da darajar su a zukatan mutane ba abin da bai ba ka san masa abugo ya na fada muku ko hal kullu ma fi sahih al-bukhari sahihun abinda za a tambaya kenan wannan shekara abinda za a tambaya wannan watan abinda za a tambaya kenan sai kaga hankalin kowa ya tashi wannan ya zari takobi wannan ya dauko takarda yana sai kaga kuma laysa kullu ma fi sahih al-bukhari sahih ba duk abin da ke cikin buhari ne sahihi ba sai ka tashi hankalinka kai kuma baka san karkashin kasa saka su aka yi ba sayan su aka yi an biya su ne ga abin da ake son su je su yi kuma suna da karfi su yi majalla su buga su yi menene da menene sun yi sai yadda za su rikita lissafi ba waɗanda sun yi karatu sosai amma karatu na barna ba waɗanda mashirin shiriri ta nan da mutum ya yi shi kama kanshi ba bai san yadda zai ba mutum yana yi sai kama kanshi mutum ya sai ya ɗaura kanshi wannan yanzu yanzu sai a gane قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى ابن خالد قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال al'ilmu salasatun ilimi guda uku ne na farko ayatun muhkama wa sunnatun qa'ima wa faridatun adila wa ma kana siwa zalika fa huwa fadlun yana cikin abu dawo da kenan ko قال أبو سليمان الخطابي في هذا حث على تعلم الفرائض أتكلم أن مغانا أنا أقول إيتا متاني سكوي إلي من فرائض ربهم قالوا والآية المحكمة وتشيشي آية المحكمة هي كتاب الله لتافع الله واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يؤمل به يتي المحكمة بند منسوخة والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة وأخر متشابهة مو آية محكمة yana ɗaukan muhkama allati la taqbalu illa ma'anan wahid yana ɗaukan kuma muhkama ayar da ke tafi ana aiki ba ayar da aka yi mata naskha ba naskha ba wa inna ma yumalu bi nasikhihi in aya mansukha ce sai a aje ta sai a ɗauki nasikh to mece ce aya nasikha mansuha nasikha da mansuha shararriya da wace ba share ta ba nasikh mansukh eh wace aka shafe hukuncinta saboda wanda ya aje hukuncin bai san ba za ta dace ba ke to me ne nasu da mansu eh eh a lokacin ba a san zai zo ba sai an yi rukusan ko malamai suka ce gaskiyan abin da ake nufi shine ne wannan ayar an saukar da ita ne mu'akkata lokacinta zuwa kaza yana kai sai a kawo wacce za ta zo ta ci gaba da aiki ita an gaba da ita ke an fahimta amma in baka ba wa irin waɗannan da suke cewa laisa kullu ma fi sahih bukhari ayoyin Allah ma suna da sirri to in aka ce nasikh wal mansukh ina ma na nasikh wal mansukh lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan bai san aka zo 2021 ba za ta dace bane sai malamai suka ce ah ya sani dama wannan an saukar da ita wannan kuma tana nan wannan za ta yi aiki zuwa kaza sa'annan wannan kuma ta fara aiki zuwa kaza shi ne nasu kone masu wasunnatul qa'imatu hiya thabitatu mimma jaa an annabi sallallahu alaihi wasallam min as-sunan al-marwiyya ana fahimta wa qawluhu faridatun adila ce wanda ya farilla kuma adila fa innahu yahtamilu wajhaini min at-ta'wili yana daukan fuska guda biyu na fassara أحدهما أن يكون من العدل في القسمة في زمو عد عدل وجربوا معنا علم الفرائض كيرا فتكون معدلة عن السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا والله أعلم قال أبو الدرداء أبو الدرداء يتي لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة بذاك سهن بذاك سمكو ما يبفا إن كان زوا كان da aya ta zo ka fassara da aya ta zo ka fassara a ce a baka san komai ba kenan sai ka ɗauka wannan ayan za ta iya ɗaukan kaza wannan ayan za ta iya ɗaukan kaza wannan ayan za ta iya ɗaukan kaza to in na fassara kaza to kaza fa sai ka kana jin tsoron fassarawa to abin da ake bukata wajen ka kenan kar ka je ka ba duk aya ma'anan da kai kake so ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ba za ka san fikihu ba sai ka yi hushi da mutane a cikin zatin la cikin zatin Allah wanda duk yayi abin da ba daidai ba ka kaurace ma wannan abin ba daidai ba ba haka bane ba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ina mana falyughayyirhu bi yadihi ya hana da karfin mulki da karfin iko ya hana kada a koma yin kaza kada a koma fadar kaza kada a koma yin kaza in kuma mutum ya kiyaye sai a kama shi wal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati in ba shi da wannan iko yace zai yi wannan zai fasa musu kwalaben giya shi kuma ba dan ba ba ba hisba bane ba dan sana'a to zai jawo sabuwar fitina sai ya bashi ba don yana so ba ba zai sai zai na fada Allah baya son kaza Allah baya son shaggi Allah ba yana fada da bakin shi wannan zai iya yi ba abin da zai same shi in kuma yana ganin cewa darajarsa a cikin malanta ko a garin da yake ko menene bai isa ya hau minbari ko ya fada ba in ya fada za zo a kaza za zo a yi kaza sai ya ki abin a cikin zuciyarsa ma'ana fal yughayyirhu bi qalbi fa bi qalbihi wa zalika adhaful imani yaya za ka ki abu a cikin zuciyarka eh a gani a cikin fuskarka ba ka son wannan abin amma fali zai rufe kalbi kana ta kuna tamawa da su ne lu'inan da na kafa rumin bani isra'ila kanu la ba haka bane ba sai ce ai to ani na kishi a fuska aka ayi ranka da yawa excel sai ka ki abin inda ake ba ruwanka da waje ko me za a samu ka hakura wai me to ba dole ba sai an yi wahala ba da ake bin son zuciya ba a wahala da ake bin son zuciya ba a wahala akwai tashin hankali da ya kai babban ma'aikaci zai tashi daga kaduna zuwa abuja ba zai iya shiga mota ba sai ya shiga jirgin kasa ko jirgin sama za a ce ba direban saman hadu a abuja me ya haifar da wannan me ya haifar da wannan allah cewa kai la ya kuna dulatan bainal akhniya ba daidai ba ne ya zama na dukiyar kasa sai suwa ne sai suwa ne sai suwa ne sai suwa ne su kaɗai kuɗin ke duk tattalin arziki da budget da mene duk lissafin shi duk akwai wayanda za su fa'idantu da shi sai ya haifar da me ya haifar da fitina gashi kowa na ciki yanzu kowa na ciki yanzu Allah ya kiyaye sai dai addu'a in zaka fita gida ka addu'a fita gida yanda manzo Allah ya faɗa in zaka shiga gida kai addu'a shiga gida in kana tafi addu'a da manzo Allah ce da safe ka faɗi kaza da yamma ka faɗi kaza waɗannan abubuwa duk su zaka yi ta yi su ne maganin wannan fitina eh ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس abinda ka fushi da mutane a kansu kai ma zuciyarka tana so shi ka kiya qala malikun almira'u fil ilmi yukassil qalba wa yurithu dighna almira'u fil ilmi ina ma almira'u fil ilmi eh yukassil qalba yau me kenan yana ke kasar da zuciya ba yanzu mun fada ba inda ka riga ka fada shi ma ya riga ya fada kun tashi kan turba daga baya duk abin da za duk binciken da zaka yi ya zaka yi ka kare kanka ne ba gaskiya kake nema ba duk binciken da zai shi ma ai zai kare kansa ne ba dai kare gaskiya ba duk kun sauka kan hanya wa yurithu digna kuma yana gadar da me hasada lokaci yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
ranar juma'a